wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci daga wannan masallaci na al-ahfat cikin garin Gombe a tafsirin mu na yamma mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har yanzu dai muna nan cikin wannan sura mai albarka suratul baqara jiya mun fara tattaunawa game da faɗin Allah madaukin sarki alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas aya ta 275 a cikin suratul baqara wanda muna daf da kammala wannan sura kenan insha Allah ta'ala la Allah karatu ɗaya biyu zuwa na uku mu kammala mu shiga sabuwar sura Allah ubangiji ya kaddara mana haka mun fara tattaunawa muka ce yau kusan za mu sake dawa fresh saboda fitar da wasu hukunce-hukunce da ba mu samu dama mun ma fara taba su ba a jiya insha Allah ta'ala za mu sake karanta aya din sai mu sake dawa kanta daddaya-daddaya da izinin Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله سبحانه وتعالى yake cewa alladina ya'kuluna riba lalle waɗanda suke cin riba me ake nufi da riba asalin kalmar ar-riba az-ziyada shine ƙari a shari'ance ana nufin a ƙara maka wani abu akan uwar kuɗi a sanadiyan jinkiri da aka samu ko kuma a nau'in kayanka a samu ƙari a kansa wannan shine ake nufi da riba a riƙe akan uwar kuɗi akan uwar kuɗi ba tare da wani haƙƙi ba ba haƙƙi na riba ba an yi kasuwa ne aka sayi kaya aka samu ƙari ba wannan ba asalin uwar kuɗin da ka bayar maimakon a dawoma da uwar kuɗi a ce an samu ƙari ko kuma asalin kayan da ka bayar maimakon in za a dawo maka ko in za ku samu canji a samu irinsa sai a samu ƙari kenan ba da haƙƙi ba wannan ita ce riba allazina yakuluna riba wanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba daga kaburansu ranar tashin alkiyama fito wadda za a yi a cikin kabari illa kama ya ƙomun ladi ya takhabbatuhu shaitanu min almas sai dai kamar wanda ya takhabbatuhu shaitanu shaidan yake sa shi tangadi min almasi saboda ya haukatar da shi almasu ai aljunun zalika yadda al'amarin yake bi annahum halin da suka kasance a ciki din ƙalu cewa suke inna malbai umislin riba kasuwanci ai riba kamar kasuwanci ne yadda ɗan kasuwa zai yi kasuwa ya ƙara dubu biyu dubu biyar mu ma haka muke mu ƙara dubu biyu dubu biyar to me bambancin su haka suke faɗa to shin ya takhabbatuhu shaytanu dan sun faɗi wannan maganan ne ya takhabbatuhu shaytanu ko dan sun yi mu'amala da riba ne ya takhabbatuhu shaytanu za mu tattauna kun ganin an ce alladhina la yakuluna riba alladhina ya'kulu afwan alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbatuhu shaytanu la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mass ko kuma zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mass wanne ne daya dan sun ce ar-riba al-bay'u mithlu ar-riba shine ko kuma alladhina ya'kuluna ar-riba shine la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mass alhali yadda al'amarin yake ahallallahu albai'a Allah ya halatta kasuwanci wa harrama riba ita kuma riba ya haramta ta wanda ya kasance yana mu'amala da riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih sai wa'azi daga ubangijin sa yazo masa na haramci fantaha ya hanu falahu ma salafa abin da ya wuce nasa ne ku rike shi nan wajen falahu ma salafa wa amruhu ila Allah lamarin sa yana ga Allah man ada wanda bayan ya tuba kuma ya dawo ya dawo kan me ya dawo alladina yaakuluna riba ko kuma ya dawo zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba mun gane maganganun wa man ada ko kuma duka biyu wa man ada fa ulaika ashabun nari wayannan yan wuta ne hum fiha khaliduna za su tabbata a ciki shin wayannan ana magana da musulmai ne ko ana da gana kafirai ko ana magana da duka inda musulmi ne ba a ce musu khaliduna in kuma da sune me muke nufi da khaliduna sune duk wayannan abin da na fada sune mas'alolin da zamu tattauna a wannan aya insha Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya gaya mana alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas Allah subhanahu wata'ala da ya ambaci bayan Allah na gari wayanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah suke fitar da zakka na daga abin da Allah ya azurta su na dukiya da sadaka ga mabukata da ƴan uwa a cikin dukkan halin da suke ciki tare wajen Allah subhanahu wata'ala sai ya ambaci masu cin riba kuma masu cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba ya kawo nau'uka na shubuhohi sannan ya faɗi halin da za su kasance lokacin fitowarsu daga kabarinsu sai Allah subhanahu wataala ke cewa alladheena ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass ay la yaqumuna min quburihim yawm al-qiyamah ba za su tashi daga kaburansu ba kaburburansu ba ranar tashin al-qiyama illa kama yaqumu al-masru'u sai kamar yadda wanda aljani ya buge lokacin da ya tashi yana magagi aljanin bai fita daga jikinsa ba shedan ya shiga ya haukatar da shi ibn abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa aqilur riba yub'athu yawmal qiyamati ko kuma yawmul qiyamati majnunan yukhnaq ko yaqnu ranar tashin alkiyama maci riba za a tace shi ranar tashin alkiyama mahaukaci yana tangadi haka za a tace shi yana ciki yana yin tangadi hafiz ibn kathir Allah ya kara masa yadda farkon maganar da ya akan wannan aya din da ya zo kanta a farkon maganarsa sai ya ɗauko wajihul irtibat بين الآيات السابقة وبين هذه الآية التي أمامنا يدكو آيوين da suke baya ya hada su da wayannan ayoyi din sai ya fitar musu da munasaba amma shi ibnu kathir ba kaman irin munasabar da muke ambato a baya ba mu ce munasabar aya kaza da ta baya a'a shi sai ya summarizing ayoyin sai ya ɗauki portion portion sai ya bashi munasaba sai ce dukkan ayoyin da muka karanta abu uku suka yi magana akai har zuwa wannan gabanin aya ta farko ayoyi na farko gaba ɗayansu sun yi magana mutanen da suke ciyar da dukiya fi sabilillahi kuma dan neman yardar Allah sai ɗauka ya saka wannan gaba ɗaya ce sai ce gaba ta biyu sai aka yi magana kuma ga waɗanda suka rike dukiyarsu saboda rowa da ƙeta sai ɗauki gaba ta uku sai ke cewa sai yake cewa waɗanda kuma su suke aiki da dukiyarsu ba tare da haƙƙi ba duk sai tattare su a kansu kamar maciya riba sai magana maciya riba sana bayan kun duba za ku ga wanda suke ba da ita ba da haƙƙi ba don a walakanta mutane ga wannan ba da haƙƙi ba ne da makamantansu ibn kasir sai ya dunkule shi akan waɗannan abubuwa guda uku fadin Allah madaukakin siki la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-massi akwai maganganu na masu tafsiri maganganu guda biyu amma sai muka dauki maganar da tafi kyau wanda ibn kasir shi ta rajjaha yake cewa ai annal ladina yaquluna riba wanda suke cin riba la yaqumuna min quburihim ba za su tashi ba daga kabarin su illa kama yaqumu al-mamsuhu mamsusu alayhi mamsusu alladhi yataqabbatuhu ash-shaytan min al-mas wanda yake tangadin da aljanu suka shafe shi suka shiga jikinsa suka haukatar da shi suka cire masa hankalinsa famin almasjid din nan yarju ila qiyami hadal akhi la ila qiyamihim hum ba wai tashin su bane min almasjid zuwa ƙarshen al'amarin su ne wannan shine ma'anan aya din watakhabbutu yatakhabbatuhu ash-shaytanu kuma da muka fada mun ce shine bugun shaytan aljani ya buge ka ka zama baka tafiya da dai sai zama yana tangadi kamar wanda ya sha giya bai san halin da yake ciki ba ba shi da shari'a ko me aka yi bai san me ake yi ba yanzu wanda aljani ya shiga jikinsa in kana masa ruqya zaka tattalla masa mari ka dake shi da takalmi kamar yadda ya tabbata in an gama ruqya hankalinsa ya dawo aljanu suka bar jikinsa suka sake shi in ka tambaye shi ka ce duka nawa na maka zai ce ni ba wanda da ke ni kafi wanda da ke ni wani lokaci sai ga kamar ma ƙarya suke suna maka ƙarya kuma haka ne wallahi al'amari to haka mutum zai zama akwai matsaloli da yawa akwai matsaloli da yawa malaman tafsiri suka yi sabani wannan halin da za su tashi a ciki daga kabarinsu ya takabbata shaitanu min almasi menene sababinsa me sababin da ya sa za su tashi suna rawa suna suna magagi suna maye suna marisa wasu malaman suka ce anna sabab li hadhihi al-uquba huwa aklihum riba huwa akluhum riba shin riban ne kamar yadda zahirin ayin yake nunawa shi yasa nace ku rike nan gurin alladhina ya'kuluna riba kaga an yi magana cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass kenan cin riban ne yake aifar da wannan tashin wasu suka ce a halatta riban ne zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba halatta riban ne yasa suke tashi akan wannan wanne ne magana da zamu dauka mafi inganci magana da za ta fi inganci shine dukansu ne saboda ayar ta yi umumi lafzul aya din ya zo ma dama annahu jaa bi sigatil umum alladhina alladhina ya'kuluna riba alladhina ismul mawsul ne yufidul umum saboda haka ya dauka da alladhina ya'kuluna riba da alladhina yastahillu abandan al-akil wal mustahil da mai ci da mai halattawa dukansu la yaqumuna illa kama ya ƙomun ladi ya takabbatu shaitanu min almasi wanda ya halatta ta ko bai ci ba yana ciki wanda ya ci ko bai halatta ba yana ciki an gane karatu ke cewa la'ayi riba haram ne amma kuma yana zuwa yana ci to la'ayi ƙomun illa kama ya ƙomun ladi ya takabbatu shaitan riba halal ne amma ni ba zan ci ba to la'ayi ƙomun illa kama ya ƙomun ladi ya takabbatu shaitanu min almasi duk haka za su tashi shi yasa nan gurin da aka ce alladhina ya'kuluna riba ba ana nufin aklu ne kadai ba to shikenan in an ce allazina ya'kuluna riba da kharaja makharajal ghalib la yakunu lahu mafhum la yakunu lahu mafhum la mafhuma lahu domin galibi dama riba ana karbanta ne dan a ci to shi yasa Allah ya magana da ya allazina ya'kuluna to wanda suke karbanta dan su dinka tufafi fa ya halatta karbi riba dan ka dinka tufafi ya halatta karbi riba dan ka gina gida ya halatta karbi riba dan ka gina masallaci kenan dukka ne dukka haka tattalin arziki dan kamba ba tattalin arziki a ce duniyar yau yanzu ba za ta tafi ba sai da cin riba babu kasar da za ta zauna lafiya sai da riba wannan kafirci ne kisa suke cewa la yaqumu iktisadul alam illa bihi malamai suka ce fa hada yakfur bi kalamihi hada kufran akbaru yukhrijuhu min al milla ka fito kana cewa duniya ba za ta tsaya ba kasa ba za ta tsaya ba sai da riba wannan ƙaryata Allah subhanahu wataala ne ora ka zaka samu suna cin riba dan dan ci ne wasu san son dukiya ne kawai a ce yafi kowa ya tara duk wannan suna ciki faman ja'ahu mau'izatun shi yasa aka ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa ay man balagahu nahyun nahyul lahi anir riba fantaha to falahu ma salafa min al mu'amala wanda wa'azi ya zo masa sai ya hakura ya bar cin riba din to abin da ya tara na baya kuma ya al'amarin sa ya lamarinsa yake alaramma mutum ne jarinsa miliyan biyu ne amma duka cikin riba ya saka ta shekaransa goma sha biyu yana mu'amala da aka zo lissafin kudinsa sai aka samu yana da 1 trillion 1 trillion kabo daga 2 million ya samu 1 trillion duka sauran trillion biyu da biliyan kaza duka kudin riba ne sai yau aka zo aka masa wa'azi aka ce riba haramun ne ya ce to ai shi tuttuke sa miliyan biyu kawai ya sa ta haifar masa 3 trillion falahu ma salafa to me ake nufi falahu ma salafa shin ya ci banza wancan ta tafi ko kuma ya za a yi man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa me ake nufi ma salafa shi ne abin da ya wuce ya wuce kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yau mu fati makka yake cewa wa kullu riban fil jahiliya mawdu'un tahta qadam qadamayya atay duk wata riba ta jahiliya yanzu ta an take ta ba labarin ta wa awwalu riban ma'ana yanzu da wani yana can ana bin sa riba an yi riba ita shikenan ba biya babu biya to wanda na karba kuma na ajiye a gidana fa yanzu an riga an kawo min yau aka faɗi maganar jiya kuma jiya an kawo min kuɗi yau kuma aka faɗa awwalu riban adau ribal abbas annabi sallallahu alaihi wasallam riba ta farko ma wanda suka san sun karbi kudi za su biya riba akai to ita ce ta babbana abbas ibnu abdul muttalib duk wani abu da kuka sani na riba akan sa an zubar da ita an yafe babu labarinta kowa uwar kudi zai dawo da shi to wanda kuma aka riga aka biya kudin riban fa ribar riba din ita ya hukuncinta malamai suka ce a wannan gurin da annabi ya ce kullu abin nan fatawa maka kullu riban fil jahiliya mawdu'un an zubar da ita amma ba a ce annabi yayi shela ya ce wanda kuma aka biya shi ya dauka ya mero masu shi ba ba samu a hadisi annabi yayi haka ba kenan malamai suka ce kenan wanda ka ci kafin hani ya zo maka wannan ta zama naka babu laifi zaka yi amfani da ita Sa'id ibn Jubair da Imam Suddi da suka zo falahu ma salafa amruhu ila Allah sai suka ce falahu ma salafa ma kana akala min riba qabla at-tahrim kafin a haramtan abin da ka ci ya zama naka ya dawo naka wannan naka ne hadhihi al-aya wannan ayar da za ta yi mana supporting haka din tana da wasu ƴan uwa da take nuna mana in abu ya wuce to ya wuce kenan alarma mu dauki aya ta farauta mu fara daga farauta mai ubangiji ya gaya mana akan farauta Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره نعم عفى الله عما سلف ومن عاد ومن عاد فينتقم الله منه نعم والله عزيز ذو انتقام Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum man qatalahu minkum muta'ammidan fajza'un mithlu ma qatala min an-na'ami yahkum bihi dawa adlin minkum hadiyan baligh al-ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika ko adlu ko aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amri afa Allahu amma salafa ba shine ayar mu ba shine ayar mu عفى الله عما سلف الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف nan gurin shi ma abin da aka fada kenan aw adlu zalika siyaman li yazuqa bala amrihi afa Allahu amma salafa kenan idan mutum sai yanzu yake samun ayar alhali kuma jiya yana cikin aikin haji yayi farauta to babu hadiyan baligal ka'abati au kafaratun ta'aw masakina au da zalika siyamal yadu qabala amri duk bashi da wannan saboda afallahu amma salafa a yanzu ne amma kai da kai jiya da shekaran jiya wa man aada fayantaqimullahu min wanda ya sake zai shiga intikami na wannan kafara din da kuma taurin kai na an gaya masa karyayi din to kun ga ne yanzu ayan ayan nan tana nuna min abu ya wuce na baya ya wuce haka Allah subhanahu wataala ya faɗa wala tankihu ma nakaha aba'ukum ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا kaga ubangiji yake cewa illa ma qad salafa sai abin da ya wuce wanda ya wuce ya riga ya wuce to nan guri yanzu wanda suka cire ba yanzu wa'azi ya shige su ya abin da suka ci da to shine matsalar da nake so mu fito da ita wannan matsalar tana da sura guda hudu mutanen da suka cire ba suna da sura guda hudu akwai ta biyar kuma na ɗaya mutum ne yake da kudinsa 2 miliyan ana ji ba mutum ne yake da kudinsa 2 miliyan sai je zuba su a cikin mu'amala ta riba ya ma manta da su ya manta da su sai bayan shekara goma sha biyar sai aka zo aka ce masa ai wannan 2 miliyan din yanzu ta kai 100 miliyan yanzu uwar kudinsa nawa miliyan biyu ribarsa nawa miliyan casa'in da takwas duka sauran ya same shi ta hanyar riba ne kun gane amma bai taba ji an ce ba kyaucin riba ba bai taba sanin ayan nan ba ayar ma ba ta sauko ba sai yau sai ayar ta sauko yanzu shi a nan yanzu ne ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha sai ya ce na tuba ashe dama ba kyau falahu ma salafa miliyan 98 falahu tasa ce so da ai sako bai so masa ba Allah ba zai kama shi ba Allah ba zai kama shi ba wa ma kunna mu'adhibina hatta na basa rasul har yanzu rasul bai zo masa ba ko da manzon yana nan fa inde ba saukar da ayan ba yanzu bai zo masa ba shi yasa lokacin jahiliya da aka saukar da ayar a lokacin ta fara aiki amma ma salafa annabi bai ce a mero kowa ba bai ce a zo a zubar da ita ba bai ce komai a kanta ba sura ta biyu sura ta biyu shi ayat ta sauka ya ta nan ayat ta sauka amma kuma bai musulunta ba saboda bai dama da ayat taka ba ya saka wata miliyan biyu ta zama miliyan ɗari sai karuwa take yi lokacin da ta zama miliyan ɗari uku sai musulunci ya shiga zuciyarsa sai zo ya karbi musulunci ba za ka ce masa to kai fa mun san mu'amalan ka riba kake yanzu a cikin kuɗin miliyan 300 nan miliyan 2 ne naka miliyan 288 za a je a yi kaza zai ce ya fasa musulunci zunnan zai ce musulunci naku ku rike na fasa ta nan gurin tun da yau ya karbi musulunci yau aya za ta fara aiki a kansa li'annal islama yajubbu ma qablahu duk zunubin sama an rushe balle wannan na dukiya duk ya tafi saboda musulunta shi sa dole ba da amsa na tambaya sai ka tsaya ka duba maslaha akwai ta mata wacce ba musulma ba mijinta shi ma ba musulmi ba mijintan nan tun da ya aure ta shi yake daukan nauyinta da nauyin iyalanta duk yan uwanta na jini uwarta ubanta da baffaninta da kawaninta Allah ya bashi kudi da rufin asiri shi ke daukar nauyinsu gashi su dan hayayyafa ba abin da baya musu wannan matar kawai sai son musulunci ya shiga zuciyarta kusa a ka'idar mu ta musulunci mace ba za ta zauna karkashin kafiri ba amma kafira ba yahudiya ko kirista za ta iya musulmi zai iya aurenta amma a constitution dinmu na musulunci namiji kirista ko ba yahudi ba zai aure mace musulma ba wannan shine a tsarinmu to wannan matan ta je ta samu mijin nan ta gama convincing ɗinsa ta ce to gaskiya ita fa tana son shiga musulunci har yadda ce ki shiga ni in je coci ran sunday kiran friday ki tafi juma'in ki ki abin nan ɗinki su suna ga friday nan ma ita ce kawai addinin ta gamsu to yanzu kai ne za a yi yanzu kai ne za a yi za ka ce shiga musuluncinta ba zai yi ba yawwa dole in an yi auren rabu da mijin can ciyar da ita da yake da shayar da ita da kula da 'yan uwanta da kaza sai an rabu kuma in kai mata cewa in an rabu za ta cewa ta fasa musulunci yanzu da ka ce mata sai an rabu ta haƙura da musuluncin da kuma ta ce ni dai zan musulunta amma dole in ci gaba da zama da mijina ko musuluncinku ya haramta wanne za ka mata to kar ku ba da amsa ku ji tukuna ustazu wani ustaz yadda ya yi da ita yadda aka yi da shi a london ne kawai mata ta taso ta zo masallaci tana sauri kawai tana so ta shiga musulunci kawai shek yana wa'azi a nan gurin ustazu kuma yana bakin kofa ta tsare ustazu kawai ta ce ta zo ta karbi musulunci ne ta zo tana so ta karbi musulunci sai ta ce amma kafin ta karba tana da bayanai alhamdulillah i have convinced my husband but he's not a muslim irin ta kama duk bayanai my siblings were duk ta faɗa kowa ni ne kaɗai yanzu nake son musulunci ya za a yi ce no za ki musulunta amma muna ɗaura muna saba ki musulunci aurenki ya rabu ba ke ba mijinki ba ta ce what ta ce kawai kalas ta haƙura da shiga musuluncin ta ce shi yake ciyar da ni ya shayar da ni ya kula da 'yan uwana da kaza ta ce kawai na haƙura da musulunci kawai ta fara fada wani irin shek yana can gaba ya fahimci wannan ta zo tambaya ne ko an ɓata mata rai ko akwai matsala dai shek maza maza da sauri kom kom kom ya mai faru ne ta ce masa bature kenan is this true that wai da gaske ne in na karɓi musulunci dole ne sai na rabu da mijina saboda haka daga in ha- akwai haka zan fasa shege ce who told you sai ta ƙara juyowa hankalinta ya kwanta ya ce karɓi musuluncinki in dai in kin karɓa ba za ki rabu da mijinki ba in kuma za an ce za- dole za ki haƙura ki ce ba za ki yi musuluncin ba karɓi musuluncinki je ki ci gaba da zama zama da mijinki ba shi ne irtikabu a kaffu a dararai yanzu da duhun kafirci da zaman auren saban Allah mafi girman abin da za ka ce ka ce tana zaman zina ko nan kuma ta shiga musulunci can kuma in ka barta zinan tana yi kuma kafira a wuta aljanna ta haramta a gare ta nan kuma wata kilka ce ta iya shiga wuta amma za a fidda ita ta koma aljanna saboda zama da ta yi da wani mijin wata kil balle ma a mentality da musulunci ba zai barta ba wannan shehin ya ce a je ki karbi musuluncinki ki zauna da mijinki aka duba maslahan shiganta musulunci tukunna kusan me ya faru wannan matar ba a shekara biyu ba Allah ya ɗauki ran mijinta ta yi ta yi musulunta yaƙi Allah ya ɗauransa wallahi duka ‘ya'yan suka musulunta wannan wanda ya faru da shi fa amir ne meses amir abdullahi abubakar lamiru ta musulunta gaba daya ai suka musulunta ‘ya'yan gaba daya aka ce matan nan da ta rika shiga wa'azi cikin ‘yan uwanta sai da ta mai da su kusan rabinsu musulmai ne yau da ka mata irin wannan fatawan ustazai anas albani da ka mana rashi to nan gurin kaga musulunci mai dabara ya ce tun da yanzu ka kare musulunci to duk abin da ba kai kai baka cikin musulunci constitution na musulunci tsari dusturul islami can an yafe maka yanzu sabon shafi aka bude maka wannan shine si- sura na biyu sura na uku mutum ne ya rayu a wani guri can musulmi ne amma duk hukunce-hukuncen musulunci bai zo masa ba yana ta mu'amala da riba da barna da sauransu wannan bawan Allah sai daga baya masu wa'azin da'awa na ƙauye suka shiga suka shiga garinsu suka karanta masa wannan bai ce to ai shi da haka yake shi a ƙauyensu ma in aka sh- yi masara layi ake yana ba da buhu bibbiyu-bibbiyu ƙarshen shekara a biya shi da buhu uku-uku ta ce shi haka yake duk dukiyarsu duk motocin nan da matan da ya aura 'ya'yan da ya aura duk kuɗin riba suka ci da za ka baro aiki in kai ne to wannan tun da yanzu ne wa'azi ya zo masa to falahu ma salafa duk abin da ya baya an yafe daga yanzu ne wanda ba su biya bashi ba za a je a ce to an banda bashin na baka buhun masara biyu biyu zaka biya ba zaka biya uku ba ina binka kaza iya abin da zaka kawo falahu faruhu ru'usu amwalikum la tadhimuna la tudhamuna sai ha- sai sifa na uku na hudu kai yanzu ba mun ce wa'azi bai zo masa ba to shi kuma yanzu wa'azi ya zo masa ya wa'azantu amma a ranar da ya ji wa'azin ya ce ba wanda ya yi sai kawai kawai ci gaba da harkarsa wancan dukiyar falahu ma salafa mun san ta wuce tunda ya ji wa'azi amma daga ranan kuma ya ci gaba da ribansa ya wa'azantu ya sani kamar yadda yanzu musulmanmu da yawa sun san riba haramun ne suna ta yi to su ya hukuncinsu magana mafi inganci suna cikin la ya ƙomo na illa kama ya ƙomo ladhi ya takabbatu hushe tsanu min almas duk abin da suke ci kuma haramun suke ci malamai suka ce idan ma suna cikin masu cewa inna malbai umutul riba sun zama kafirai domin ayin tana magana kan kafirai ne ka sani kuma ka ci gaba da ci to kana ciki wasu malamai suka ce a'a in aka faɗi haka kaman an walakanta tuba ana ga tuba an a'a tubansa yana nan amma cin bala'insa kuma yana nan ba mu ce Allah ba zai yafe masa ba amma bala'in da ya ci kuma yana yana cikin cin bala'i yana cikin ayar shi yasa Allah yake cewa man ja'u mau'izatun min min rabbih fanta falahu ma salafa gaba fa amruhu ila Allah shiriyarsa Allah ya datar da shi akai wannan na Allah ne sana ubangiji ya kawar da shi da wani dalilin da ya hau ya shiga jarrabawa ta rashin ta komawa wani duka na Allah ne subhanahu wata'ala tunan su ne sura guda hudu akwai sura ta biyar sun ma'amanu sun makafaru ya riga ya yi imanin ya haƙura sai kuma ya koma to nan sai zama man ada to nan gurin wa man ada aka ce ada ilami ila aklur riba ko ila qaulihim innal bay innamal bay'u mithlur riba za mu tattauna a gaba insha Allah to bari mu tsallake za mu same ta a gaba abu dawud abu dawud sujistani suleiman ibn ash'ath ya kawo hadisi daga jabir jabir dan abdullahi yake cewa sanda fadin Allah madaukin sarki ya sauko alladheena ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas sanda wannan ayan ta farko ta sauko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mallam yadaril mukhabara duk wanda bai bar almukabaratu ba hmm? falyu'zan bi harbin min Allah wa rasulihi kamar yayi shirin yaki da Allah subhanahu wataala ne kawai je kinsa kawai je kinsa asalin hadisin hadisin Jabir bin Abdullahi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhaqalati walmuzabanati walmukabarati walmuawamati annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta almukhabara mecece almukhabara shine almuzara'a bi ba'di ma yakhruju min al-ard zaka ban gona zan yi shuka a ƙarshen shekara abinda muka samu a gonan zamu raba shi kashi hudu kashi uku nawa kashi ɗaya naka wannan haramun ne saboda akwai nau'i na riba a ciki watakil in biya kuɗi haya za a yi bai fi a biya ta dubu biyar ba da aka yi noman kuma kuɗin 1 over 4 ɗin nan sai ya kai wajen dubu ashirin haka yanzu kai mai noma an zalunce ka ko kuma abin da aka fitar ya samu ƙasa da haka kai mai gona an zalunce ka annabi kuma yana toshe duk ƙofa ta riba kar a zalunci mai saye kar a zalunci mai sayarwa dama ita ce riba ngai dama ana zaluntan ɗaya ne sannan akwai almuzabana muzabana kuma shine ka sayi danyen dibino yana sama da cewa idan aka tashi kai kuma zaka biya shi da bushashe lokacin da naka ya zama ka sai da danyenka a baka bushashe wannan danyen nan ba dole a samu ya kai mislan bi mislin ba ba dole ya kai wannan ba duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka shi a ciki kaga irin abin yanzu da muke kenan ko irin abin da muke kenan mutum ce zan baka taki wannan takin idan kai noma zaka fitar min da buhu kaza wannan ya dace a samu malamai su yi fatawa su su tattauna mas'ala din abin da ke faruwa da a ƙauye da kuma zan baka kuɗin da zaka yi noma ni kuma ga ga da abin da zaka biya ni zaka biya ni da masara da wani kuɗi zaka biya ni da kaza da wani kuɗi to irin wannan shari'a ta bamu mafita akwai bai'us salam shi ne ake ce masa as-salaf wannan bai'u salam hanya ce mai sauki shine bai'u mawsufin bi mawsu'in fi dhimma ila ajalin ko shine a baka sifan abu wani abu a dauki kudi a baka zuwa lokaci kaza an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa ya halatta a yi shi idan kaya ma'lum ne ila ajalin ma'lum a waktin ma'alum wazanin ma'alumin ya faɗi wasu sifofi in duk ya cika wannan sharuɗa ɗin sai a yi irin wannan sai zama ya zama bai usalam kamar yadda yanzu ka samu ɗan sambo ka ce masa ina son mota marsandi wace irin marsandi ka ce zai abin nan 180 c class 180 full option ma'ana ciki gaba da baya duka tafin glass miron ta ma automatic kaza nata mai kaza ga kala kaza sai ya saka a turo maka kalolin automatic da sauransu sai ka zaɓi kalanta sai a ce kudinta miliyan bakwai ne ko miliyan biyar in Allah yadda sun kusa zuwa miliyan uku uku ma nan kusa in Allah yadda ba ku ce insha Allah ba inda abinci yake saukowa motoci ma za su sauko to ya halatta ka ɗauki kuɗi ka bashi ko da shekara guda ne amma a san ranan a san lokacin a san kalanta a rubuce aka yi shi wannan babu laifi to kenan an zo harkar noma wanda zai yi noma ba shi da kuɗi ya ce maka zan sayar maka da masara a matsayin wanda yake harkar masara ya faɗi kalar masara da girman buhun da kwano nawa yake ci da ranar da za a baka masaran da gurin da za a baka masaran sai ka ɗau kuɗi ka bashi kuma kar ku allaka shi da noman da zai yi kai dai ka ce masara ranan ko a ina ne zai je nemi maka zai baka a ranar kuma ka tabbaci kana da tabbacin yana da wannan yana da accessibility da inda zai samu ya baka sai a mai da shi bai usalaf wannan malamai za su baka kamar yadda islamist banks ne suke yi su ce suna da bada bashin da bashi da ruwa ba wani ba ruwa da bada suke suke mai da shi bai ulmurabaha shi yasa dr khalidu sabt za mu zo gaba za mu samu za ku gani da ya kacce-kacce da wanda suke cewa bankin musulunci din nan ko kuma window islamist banki window akwai window na islamist banking wanda wasu windows din mun shiga ba zan kira ba za mu kira sunan bankin ba amma daga ƙarshe sai muka samu garama garama asusu mai riban a wani window fa ba, ba, ba irin su jais bank irin su taj bank ba su nake fada ba akwai bankunan da suke cewa akwai window na, na islamist banking akwai bankunan da muka ga suna da wannan muka je muka bude account amma a ƙarshe da uwa ka uba ka muka rabu da su ba ina nufin mun yi zage-zage ba bacin rai yanda account din muka kwashe kuɗin mu gaba ɗaya yar dubu ɗayan sunan da ake bari ita, ita aka bari dubu ɗaya da ɗari biyar ita kaɗai muka bari saboda mai saboda ba gaskiya sai mu ga da ma mai riban aka yin ma da ya fi maka zaman lafiya inda lalura balle ma yanzu ina kake da lalura kana da wayanda suke gwadawa kuma suna kokari irin Jaiz Bank Taj Bank suna iya kokarin su to amma fa akwai gurin da su ma sai ka samu ko yanayin dokar kasa ne ko yanayin kaza ne sai ka samu akwai matsala tattare da su saboda haka Yahuda ya ci nasara to kaga wayannan hadisin yana nuna mana duka irin wayannan masaloli din amirul mu'mini na umar to duka wa'annan abubuwan duka wa'annan abubuwan irin su muhakala shine ka sayi kwaya a jikin zangarniyarta a jikin masara ko a jikin dawa ko a jikin abin nan ka saye ta a cikin gona ga ta nan tana zube duka wa'annan an hara su an haramta su da makamantansu saboda wani kaso ne na babin riba musulunci kuma kullum toshewa yake saboda ba a san dadai ba a cikin bushashenta da ɗanyenta kuma kasiya yana yana yana yana cikin gona ba za a gane ba babun riba yana daga cikin babin da yafi kowanne mushkila da gane shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada ka'idodi ya bada usul yanzu wannan wannan usul da ya fada na bai'ul muzabana muhaqala mukhabara da sauransu duka wani wani wani wani wasu wasu technicalities ne da ya bayar principle sorry wasu principles ne wanda zaka saka abubuwa da yawa akai shi yasa amirul mu'minin Umar ibn Khattab yake cewa wasu abu guda uku na so da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya dauki ransa ya bar mana wani abu rubutacce da ya ba mu details wanda ba wai kawai principles ya bar mana ba sai na umar yana nufi ba wai yana nufin sai manzo Allah bai yi bayani ba manzo Allah ya bayani amma ya ce yasa abu yana nufin sai na umar yana nufin abin nan principles din explanation na principles din da dora su a yi aiki da ita in practical abu ne mai wahala sai na umar fa yake faɗan wannan ina ga mu yan yau yake cewa babi ne guda uku yake cewa babin mas'ala ta gado aljadda aljaddu ma al-ikhwa wannan matsala ne wanda har yau malamin fiƙi sun a baya malamin fiƙi sun kai ruwa rana kuma har yau ana fama a kanta aljaddu ma al'ikhwa ya ce sai matsala ta biyu matsala ta kalala wacce ce kalala shi ne wanda ya mutu ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da uba ba shi da kaka wanda zai gashe shi kawai shi ne alhawashi ya mutu duk wa'annan babu su sai an zo sai a ce to ina magadansa sai a ce akwai kawun babban wa can sai a ce aje a nemo shi sai a ce sai wa sai a ce tsohuwar matarsa akwai to irin wa'annan a tattaro a tattaro a zo a zuba sai na umar yake cewa wannan an bamu principles na rabon gado akai amma tana babu wahala ina ma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bamu principles din ya ya ƙara faɗaɗa mana ya ce ba wai ba za mu iya ba za a yi amma wanda yadda wannan ya isa sai ka samu ba ta haka wannan ya isa ba musulunci kuma ya ba mu kofa ya ce sai na uku ya ce wallahi babu riba ya ce babu riba ya ce shi ma principles ne aka zuba mana kawai aka bar mu sauran kuma duk abubuwan da za su yi ta faruwa mu ga yadda za mu yi ta fitowa da su muna rarrabe su shi sa wata ran sai na uba din yake cewa na bibi manzon Allah sarsa akan wannan abu guda uku din wata ran sai da manzon Allah yake ce masa yake ka kai ya Umar yake cewa raja'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil kalala wa ma aghlad li fi shay'in ma aghlad li fihi hatta ta'ana bi isbihi fi sadri yace ban taba yin tambaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na tambaye shi na sake tambayinsa na sake ya ya tsananta min wajen fada kai me yasa ka matsa tambaya kan wannan abun ne har ya nuna ni da yatsa yatsa da taba na irin mas'ala ta kalala yace ala tafika ayatul sayf allati fi akhir suratul nisa yace aya ayatul sayf wanda ke karshen suratul nisa bata ishe ka ba shikenan kenan manzo Allah ya bada principles wannan principles karkashin su za a yi ta aiki wani yake nuna ba komai ne zaka ce ina aya ko ina hadisi ina matasa yan zafin kai a kawo maka a ce maka abu haram ne sai ka ce wai akwai aya akwai hadisi kowane abu haramun ne yake da aya da hadisi ai wani abu principles da suke karkashin aya da hadisi din su ne za su halatta su ne za su haramta yake cewa fa amma riba fa inna ma kanat masailu fa kanat masailuhu min ashkal al abwa yake cewa wallahi harkar riba yana daga cikin mas'alan da tafi kowanne mushkila shi yasa malamai suka yi tsanani akai wa shari'atu shahidatun bi anna kullu haramin fal wasilatu ilayhi mithluhu shari'a kuma ta ga mana duk wani abu da zai kai ka zuwa ga haram hanyar ma haramun ce lianna ma afda ila alharami haramun duk abin da in ya kai ka zai kai ka haram shi ma haramun ne kama anna ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma wajibi ne akwai wasu abubuwa da yawa musulunci ya hana saboda babu zari'a kamar misali bai'ul ina wanda ina ga lokaci zai bar mu zamu zo bai'ul ina asalin bai'ul ina asalinsa zaka samu asalinsa halal ne amma saboda zai kai zuwa ga riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta shi yace za ta bayatun bil ayna inda za ku ke bai'ul ayna wa akhastum athnab al baqari wa taraktum al jihada sallallahu alaikum zullan har zuwa karshen hadisi ne inda za ku ke bai'ul ayna menene bai'ul ayna shine ba ni da kudi kuma ina neman kudi kuma ba inda ba inda zan samu cash sai na zo shagon ka sai in ce lala ina son wannan handset din nawa ne kudin ta kace 100 sai in ce to bashi fa nake so nan da wata uku zan dawo maka da ita zan dawo maka da kudin shikenan mu rubuta an ban bashin waya 100 ina karba sai mai shago kuma sai ya ce to sai sai ka ga mai shago to kuma zan sayar maka ita 80 dama mai shago ya san haka kake yi zan sayar maka 80 sai ka mayar masa hansar ɗinsa sai ya ɗau dubu tamanin sai ya baka yanzu kamar an baka dubu tamanin ne yanzu ka dawo da shi za ka dawo da nawa dubu ɗari sai annabi ya haramta amma ka duba a asalinta kayana ne ni na saya ya halatta karya shi in sayar amma saboda wanda za ka sayarwa mai kayan ne akwai nau'i na zalunci shi ba shi da tausayi riba ta shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan yace in dai kuna irin wannan cinikin kuka tafi gonakin kuka ci gaba da kiwo fulani kenan kuka koma gona kuka koma jeje kuna kiwo kuka bar jihadi to Allah subhanahu wataala sai ya saka makiyan ku sun yi ta cin nasara akan ku in dai irin wannan kasuwancin kuke to mu yanzu ba irin wannan muke ba wanda ya fi shi ma muke banki kullum har tax za a turo maka dan star 345 ka sa kaza za a baka bashin 300 inda kana da account a wajen mu za a yi kaza kuma a baka gacin bashin ATM MTN ne ko mai sunansa MTN da da da da waye sunan abu da da da Airtel da Glo da Etisalat ka danna ka ci 100 ne a ƙara maka 110 ya halaccin sa alamai sun yi magana akan sa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wasu abubuwa da yawa da za su nuna maka karka yadda ka shiga misalin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Numan ibn Bashir innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ubaina uba murun mushtabihat duk inda ka samu wani abu mai shubuha harkar kudi kawai wallahi karka shiga duk wani kasuwanci da za a ce maka wai network ne in na kawo mutum bakwai za a haɗa ni da takwas zan samu kaza duk wanda ya samu riba sai a ban dubu biyu wallahi ka nisance ta duk wani abu da zaka dauki wayanka ka wuni kana danna waya a ce sanadiyan sa ne zaka samu kuɗi kai ma hukaci ne danna waya danna waya ne za ta baka kuɗi kuma ka yadda first class majnun me zaka zaka bata lokacin ka a wannan kuma yan uwa hanyar samun kuɗi na halal din sun fi yawa na haram din su ne ba su da yawa kuma sun fi wahala wallahi ni da na tsaya nan ne na duba sai naga hanyar samun kuɗi ta hanyar haram din ya fi wahala wallahi daga ci bashin banki a zo ana bin ka ƙarin kuɗi ranka na ɓaci wallahi gara ka haƙura ka zauna da talaucinka ka je kana ɗebo itace a jeji gara ka bi mai mesin mai aikin mesin ka ce zan zama yaronka ko ruwa ne ke zubawa kuma ka ga masu mesin ɗin nan wallahi sun fi masu salari sadaki abin nan kudi mai salari kan mai salari kan ba matsala ba ne ai yadda aka kira shi civil servants ɗin nan wallahi sunan ya yi ko miliyan ɗaya kake ɗauka wallahi tallahi kana cikin matsala Allah ya ji kan malam da koro ba don ya rasu ba malam da koro da ya zo magana 'yan salari ita mai salari haba kafin watan ya fi kacin ya fi ku ai sunanka wanda ake binka bashi ta ba mai aikin mesin in akwai abin nan insha Allah kullum zai samu 3000 ko lebura 2,500 ko? lebura nawa to 3,500 wancan kuma 5,000 to a wata nawa in kullum kana ajiye 5,000 naira 1,500 ya fi ni salari walansu ya fi nawa ya kai rabin salarin profesa wadda profesa 3,300 da wani abu ne su da kan lebura kai mai ɗiban kashi in kullum yana samu wallahi ya fi salinsa ya fi rabin na profesa kuma ya fi na profesa kwanciyar hankali domin shi kullum dubu biyar ɗin zai je ya cefa ne profesa kuma dubu biyar ɗin nan tun farkon watan zai raba ta sannan ya shirya bashi kuma da zai biyo baya to in wanda ba profesa ba ne ordinary doctor ordinary doctor to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shi shubuhohi a fili suke kanisance su shi yasa Hassan ibn Ali yake cewa samitu rasulullahi ya qulu da ma yaribuk ila ma la yaribuk duk abin da kasan yana maka shakku akwai dautin ka wurgar da shi ka dauke wanda baya wato sayyidina Umar yake cewa min akhiri ma nazala ayatul riba karshen abin da ya sauka a Qur'ani shine ayar riba wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qubida qabla an yufassira halana an dauran annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fassara mana mana ya ba mu principles ne ya ba mu principles ne mun so principles din ya fasa mana shi ya mana bayani dalla dalla sai aka dauran annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai na umar ke cewa da'ur riba war riba ka nisanci riba da duk abin da a harkar kuɗi zai sa maka kokonto ka nisance shi wannan malamai sun yi ta kai ruwa rana kan me sai na umar yake nufi domin magana mafi inganci kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa babu ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara ta ba duk ayoyin Qur'ani babu wanda annabi bai fassara ta ba ko ya fassara ta a karanta larabcinta kaɗai dama waɗannan shi yasa ake cewa a karatun ƙur'ani akwai mimma ta'lamuhul arabu wanda larabawa kana karanta sun san me kuke nufi akwai wanda sai an yi musu bayani kuma annabi yayi musu bayani saboda kake nan komai da komai an yi bayani aka ce a nan gurin abin da ake nufi shine akwai principles din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗaɗa su wasu principles din kuma an gama an bar mana su za mu yi ta aiki a kansu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun da ama ya ribuka la darar wala dirar wannan wasu manyan maxims ne innamal a'malu binniyat manyan maxims ne khudhil afwa wa'mur bil urfi wa ari an jahilin maxim ce wanda littafi guda aka yakanta mujalladat kuma wasu suka yi wasu bayanan annabi ya faffada da wasu incidents sun faru a maxims da ya bayar abin nan principles da ya bayar ya faffasa saboda ya faffada saboda wani incident sun faru to ma'ana sai na umar yana nufin wasu manya-manyan incidents ba su faru da annabi zai ƙara ba mu practical aspect akan principles ɗin ba to kaga riba mutum ya nisance ta har yanzu wannan ayan akwai matsala guda goma sha ɗaya da ba mu taɓa su ba ga kuma lokaci ya yi gobe za ku yi haƙuri za mu sake karanta ayin sai mun ƙara da matsaloli goma sha ɗaya ɗin nan sannan mu je ayoyi na gaba subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh